أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واصطن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن من أوجب الواجبات على كل مسلم تحقيق الإيمان في قلبه لا مجرد القول بلسانه فحسب إذ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وأمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالإسيان فشروط لا إله إلا الله سبعة كما هي كما جاء بها الكتاب وصحيح السنة فهي كالتالي أولا العلم العلم بمعناها نفيا وإثباتا بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سورة محمد وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سورة الزخرف وقال صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم قال القاضي إياض عليه رحمة الله في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن يظهر الشهادتين يدخل الجنة إلى أن قال ومذهب أهل السنة والجماعة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إهداهما ولا تنجي من الآخر دون الأخرى إلا لمن لم يقدر عليها من آفة من آفة إكمال المعلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ثانيا اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سورة الهجرات قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم وفي رواية فيهجب عن الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة قال الحسن البصري رحمه الله ومعناه أن من قال الكلمة وعد حقها وفريضتها المصدر السابق ثالثا الإخلاص المنافي للشرك قال تعالى ألا لله الدين الخالص الزمر وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك وذلك الدين القيمة البينة وقال صلى الله عليه وسلم أسأل الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه رواه البخاري قال المناوي رحمه الله فالخالص خالصا عن شوب شرك أو نفاق فالمراد بالقول النفساني للكلام للكلامي للكلامي فقد فيض القدير رابعا المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله البقرة وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد هلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه قال ابن رجب رحمه الله فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ فتح الباري لابن رجب وللحديث بقية إن جعل الله في العمر بقية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ‘yan uwa yana daga mafi wajabcin wajibai akan dukkanin musulmi tabbatar da imani a zuciyarsa ba kawai faɗar baka ba domin faɗar baka ba ta isarwa domin shi imani faɗa ce ta harshe da ƙuduri na zuci da ayyuka na gabbai yana ƙaruwa da biyayya ga ubangiji mai rahama kuma yana raguwa idan an biye wa son zuciya sharuɗan imani guda bakwai ne kamar yadda muka alkawarta za mu bayani a kansu kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar ingantattun hadisai cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi bayani kuma malaman musulunci a jiya da yau suka yi sharhi Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa kamar yadda za mu lissafo daki-daki na farko dole ne dukkanin wani musulmi ya zamo yana da cikakken ilimi da kalmar shahada me ta ƙunsa me take umarni a yi me kuma take hanawa faɗatta kaɗai a baki ba zai isar da kai ba amma sanin ma'ana bayan furci ƙudirce ma'anar a zuci bin umarnin da ta yi da gujewa hane-hanen da ta yi to wannan shine abin da Allah yake nufi ubangiji mai girma da buwaya ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah ma'ana wannan kalmar kasanta ya zamo kana da ihada game da ita me ta ce ya ake furta ta me lafazin yake kunshe da shi ta fuskar ma'ana me kuma take so a yi me kuma take so a bari wannan aya tana cikin suratul qital ko suratu muhammad aya ta goma sha tara manzan allah sallallahu alaihi a wata ayar har ila yau allah madaukakin sarki ya sake cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai dai waɗanda suka shaida da gaskiya kuma suna sane ma'ana suna sane da gaskiyar kenan shaidawar kadai ba ta isa sai an hada da sani sai an hada da ilimi inda a ce shaidawar kadai ake nufi ka furta da baki to kawai sai Allah ya ce illa man shahida bil haqqi yayi shiru anan amma sai ya kara ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya shaida da gaskiya wanda gaskiya anan ita ce kalmar shahada wa hum ya'lamuna kuma suka san me take kunshe da shi na ma'ana me take cewa ayi me take cewa a bari wannan aya tana cikin suratul zumar aya ta 86 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ya mutu yana mai cikakken sani yana da gamsashen ilimi game da cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba wanda ya mutu yana mai furici sai ce yana mai sani ashe kenan bayan furici akwai sharadi na me na ilimi to sannan ne mutum zai shiga aljanna wannan hadisi yana cikin sahih muslim alqadi iyal mai littafin a shafa Allah ya ji kansa da rahama a sharhin da yawa sahihi muslim mai suna al-ikmal bi sharhi sahihi muslim wanda asali ya yi ƙarin bayani ne akan littafin maziri maziri ɗaya daga cikin malaman mazhaban malikiya ne wanda ya littafi da suna al-mu'lim shi kuma al-qadi sai zo ya yi ikmalul mu'lim to da haka a cikin wannan sharhi da alƙadi iyal ya yi sharhin sharhi da ya zo kan wannan hadisi na mamata huwa ya alamu annahu la ilaha illallah sai ce ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa huwa ya alamu yana sani ma'ana ya kafa sharaɗin ilimi sai ce isharatun ilar raddi nuni ne zuwa ga mai da martani alaman kalamin gulatil murji'a game da waɗanda suke faɗa na masu gurɓatacciyar aƙida ta murji'anci waɗanda suke cewa in dai ka ce la ilaha illallahu ka je ka shuka duk yadda za ka shuka sai ka shiga aljanna la ya duro ma'al imani ma'asiya suka ce in dai mutum ya ce ya yi imani duk saɓan da zai yi ba zai cutu ba to wannan aƙida ce ɗari bisa ɗari ta kiristanci kiristoci su suke ganin in ka yadda annabi isa allah ne ko ɗan allah ne ko ɗayan ukun allah ne ko ruhu mai tsarki ne to duk abin da za ka yi ba ka da matsala shi yasa za ku ga sau da dama akwai karancin tarbiyya ba ma damuwa da addini a wajen waɗanda suke kiristoci sai ka tara kirista dubu ba wanda zai iya kawo maka aya guda ko sura cikakkiya a bible saɓanin musulmi wanda a mafi yawan lokaci duk da akwai jahilai a cikin musulmi amma komin lalacewar musulmi za ka samu ko bai iya komai ba ya iya suratul fatiha amma kirista sai ka samu ɗari sura ɗaya a baibul bai santa ba saboda shi bai damu da ya san addinin ba bai damu da ya aiki da shi ba saboda an nuna masa iya addinin kawai ka yarda annabi isa yesu almasihu dan allah ne je ka yi duk abin da ka ga dama wannan kuma ba musulunci ba ne wannan wargi ne wannan wasa ne wannan shine aka samu wasu gurɓatattu cikin masu dangantuwa zuwa ga musulunci suka ɗauki wannan aƙidar suka ɗabbaƙa ta suke yaɗa ta a cikin musulmi su ake kira da suna murji'awa da haka suna cewa in dai mutum ya furta kalmar shahada a ranar da ya faɗe ta da shi da sayidina abubakar ɗaya suke su a wajen su imani babu tafaduli a cikinsa wani bai fi wani ba kalma ɗaya ce yadda na faɗe ta haka ka faɗe ta daidai muke daɗewarka a ciki baya bambanta ka da wanda ya shigo yau yawan aikinka a ciki baya bambanta ka da wanda bai yi komai ba tunda dai kawai mujarradin kalma ce ta furucin baka to wannan raddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa mai waɗannan mugunyar aqida duk da cewa a lokacin basu bayyana ba amma tunda annabi ne mai magana da wahayi Allah ya haska masa cewa wannan barnar za ta zo a nan gaba kamar yadda annabi ya magana akan abubuwa da yawa na sako da za su faru tun faruwar su bai ba kamar yadda ya faɗi sifofin yan wuta yace simfani min ahlin nari lam arahuma qat akwai sifa guda biyu ta mutane duk wanda ka gansu da su yan wuta ne amma ni ba zan gansu ba abin nufi ba za a yi su ina raye ba ba za su riski zamani na ba sai a ƙarshen duniya za su zo to da ka su ma murji'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana raddi ne ga madmunin aqidar su kan cewa furucin baka kadai ya wadatar a imani babu wani batun kudirin zuci babu wani batun aikin gabbai babu wani batun imani yana karuwa ko yana raguwa da haka alqadi iyal yace annabi raddi yake musu anan da suka ce in yuzhira in yuzhira shahadatain in dai mai imani in dai musulmi ya furta kalmomin shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko ya san ma'anarsu ko bai sani ba ko ya aiki da ma'anar ko bai yi ba suka ce ya dukulul janna wai zai shiga aljanna alƙadi iyal ya yi dogon bayani kai hatta kai yana cewa wa mazhabu ahli sunna amma ku sani tafarkin annabi da sahabbai fil ma'rifati game da sanin ma'anar kalmar shahada murtabitatun bis shahadataini kulla suke da juna da kalmar shahada guda biyu yadda ya zama wajibi ka furta haka ya zama wajibi ka cika sharuɗa ka san ƙa'idoji da dokokinta alƙadi iyar ya ce latan fa'u ihidahuma yin ɗayan baya isarwa in ba a haɗa da ɗayan ba dole sai an furta da baki kuma dole sai an san ma'ana kuma sai an kiyaye ƙa'idoji sai ce wala tunji minan nari dunal ukra ɗayan ba ta tseratarwa daga shiga wuta banda ɗayar da mutum zai mutu da kalmar shahada a bakinsa amma bai san ma'anarta ba bai kiyaye dokokinta ba ba shi ake nufi da wanda ya cika da kalmar shahada zai shiga aljanna ba ba irin wannan ake nufi ba kamar yadda na gaya mana a darasin da ya wuce a hudubar da ta gabata fir'auna da kalmar shahada ya mutu da nassin alqur'ani aya cikin suratu yunus hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin haka Allah ya faɗa sai da ya cika kalmar shahadarsa ful kuma ya ce shi musulmi ne amma Allah bai karɓa ba saboda ba kalmar shahada ba ce da ta cika sharuɗa da ƙa'idoji da dokoki da aka mu gane cewa dole bayan furicin baka akwai ƙa'idoji akwai sharuɗa akwai dokoki mala'ika jibril ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da wannan furicin bakan da fir'auna ya yi ban so ya yi shi ba domin na san inna rabbaka fa'alun lima yuridu Allah mai yin abin da ya ga dama ne in ya ga dama sai ya karbe shi to ni kuma na san tsiyar da ya shuka cutar da yayi shi yasa malaika jibril ya ce lokacin da zai faɗa sai na danko ta'o daga cikin teku na danna a bakinsa amma hakan fa bai hana shi ƙarasa faɗa ba babu cin karo tsakanin wannan hadisi da wannan aya aya tana tabbatar da ya faɗa mala'ika jibrilu kuma yana cewa da manzo Allah ina ma da ka ganni lokacin da yake yunkurin faɗa ni kuma na danko tabo daga teku ina danna masa a bakinsa to da haka kada mutum ya ruɗe da yawa na ga daga cikin waɗansu mutane suna cewa ai bai faɗa ba ai bai faɗa ba ya faɗa nassun qur'ani ne ya tabbatar qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin hadisi ba ta yake bai faɗa ba ta yake an yi yunkurin a hana shi faɗa amma kuma sai da ya faɗa amma kuma duk da haka Allah bai karɓe shi ba abinda ake nufi dai faɗar kaɗai ba ita Allah maɗaukakin sarki yake bukata ba akwai wasu ƙa'idoji akwai wasu sharuɗa shi yasa na gaya mana a huɗubar da ta shuɗe mutanen makka sun san ba faɗar ke kaɗai take amfanarwa ba in an faɗa sai an cika wasu ƙa'idoji sai an kiyaye waɗansu sharuɗa shi yasa akai akai da su su faɗa sai suka ce ba za mu faɗa ba in mun faɗa ba za mu iya cika ka'idar ba innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in an ce ku ce la ilaha illa Allah sai su ce a ba za mu faɗa ba ba lafazin ne matsala ba sharuɗan da ka'idojin da za su hau kan mu kuma ba za mu iya cikawa ba wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun suka ce yanzu mu faɗa mu daina bautawa gumakanmu dan wani mawaki mahaukaci wal iyazu billah suna nufin wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan kaga a fahimta tasu wacce ita ce fahimta ta daidai wacce da yawa daga cikin malaman musulmi sukan faɗa maguzawan jahiliya sun fi da yawa daga cikin musulmi a yau fahimtar kalmar shahada sun fahimci cewa idan an faɗa akwai ƙa'idoji akwai dokoki akwai sharuɗa kuma dole ne a kiyaye to wannan ne yasa su ba za su iya faɗarta ba saboda ba za su iya kiyayewa ba amma kamar yadda na gaya mana da yawa daga cikinmu yau muna faɗa hasali ma ba mu san akwai ƙa'idojin ba ba mu san ma akwai sharuɗan ba ballantana batun kiyayewa ballantana batun cikawa to da dai alqadi iyal yake cewa illa liman lam yaqdir alaiha min afa sai dai mutumin da bai da ikon cika ɗaya daga cikin sharuɗan saboda wata tawaya malamai suka ce furta kalmar shahada wajibi ne kamar yadda sanin ka'idojinta da kiyaye sharuɗanta wajibi ne amma akwai mutumin da Allah ya jarabce shi da matsala a baki baya magana kamar kurma kamar bebe kamar waɗansu masu larurori makamantan irin wannan wannan ya zo shiga musulunci ba za ka ce sai ya furta kalmar shahada ba hasali shi baya magana yana da matsalar baki to wannan an ɗauke masa wannan ƙa'idar ta furcin baka amma dukkanin abin da ya biyo baya na sauran to wajibi ne a kansa in kurma ne akwai hanyar da ake ilmantar da kurame sai a ilmantar da shi ta wannan hanya in bebe ne akwai hanyar da ake ilmantar da bebaye sai a ilmantar da shi ta wannan hanya in makaho ne akwai hanyar da ake ilmantar da makafi sai a ilmantar da shi ta wannan hanya ya san ma'anar kuma ya cika sauran sharuɗan iya abin da ba zai iya ba na furucin baka shine ya sauraya a kansa bisa ga ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan magana tana cikin littafin ikmalul mu'lim na al-imam al-qadi iyal a babin addalilu ala anna man mata ala tauhidi da kalal janna sharadi na biyu na la ilaha illallah shine al yaqin dole ne mutum ya zamo yana da yaqini in aka ce yaqini wani mataki ne da ya dari na ilimi ilimi ka sani yaqini ka sakankance sani mutum zai iya sani ta hanyoyin sani amma yaqini shine ya kai ga ya tabbatar da abin ko dai ta hanyar taba shi ko ta hanyar ganinsa da ido ko kuma ta dukkanin hanyoyin da ake samun yaƙini ta su da haka dole ne mutum ya zamo ya samu yaƙini ba wai ka san abu ba sanin da zuciyarka take raurawa a kansa sanin da kake tsammanin ta yi haka ne ta yi ba haka ba a'a ka sani kuma ka yanke shakka game da wannan sani ka tabbatar da wannan abin da ka sani babu shakka babu kokonto game da shi wa huwa kamalul ilmi biha almunafi lishakki war ghaib yaqini shine cikar ilimi wanda yake kore kokonto yake kore raurawar zuciya ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce innamal mu'minuna alladhina mu'minai da duk inda kaji an ce mai imani su ake nufi alladhina amanu billahi su ne wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi kuma suka yi imani da manzan Allah summa lam yartabu sannan ba sa kokonto ba su da shakka akan abin da suka yi imani akai ya kira masu imani kuma duk inda ya yi wani alkawari ya ce zai yi wa muminai kaza da Allah ya ce innan lazina amanu wa amilu salihati sai ya lahumar rahamanu wudda irin waɗannan yake nufi innan lazina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya da waɗannan yake nufi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا da irin waɗannan yake nufi shi yasa ya kawo abin da ake kira da adatu hasrin wa qasr a yaren larabci da Hausa kace kadai innamal mu'minuna kadai mu'minai waɗanda Allah yake nufi a Qur'ani waɗanda manzo Allah yake nufi a hadisi in yace mu'minai allazina amanu billah sune waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzansa thumma lam yartabu inda a ce imanin kadai ya isar ba wani sharadi to da Allah sai ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi kada wanda suka imani da Allah da manzansa su ake nufi mu'minai amma akwai sharadi adamul irtiyab al yaqin thumma lam yartabu sannan ba sa shakka ba sa kokonto yanzu ko da wani abu aka gaya maka game da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a hadisi game da qur'ani kace to in mun je dai magani waye je ya gano ma'ana kana shakka kenan to ka sani ka fitar da kanka kana cikin hadari wanda da yawa daga cikin musulmi zaka ga suna fadar haka kai yau fa akwai a cikin mutanen da suke dangantuwa zuwa musulunci akwai mutumin da zai je coci ya je masallaci in an ce saboda me sai ce ai lalibe ne a duhu wayan an je lahira duk wanda ya ci shi yana tare da su akwai mutumin da na sani cikakken bahaushe ne gaba da baya uwa da uba ya mutu wallahi lokacin da zai mutu ake bani labari wanda suka je duba shi sai ga qur'ani a gefensa ga bible a gefensa idan ya dauki qur'ani yana jinya fa in ya dauki qur'ani ya karanta ya karanta sai ya aje sai ya dauko bible ma aka ce wani wai me yasa kake haka yace to ai din lalibe ne kai kake lalibe zaka gane lalibe ne Allah madaukakin sarki ba a yi masa haka ko ka shiga duka ko ka fita duka udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan ku shiga musulunci gaba ɗaya kar ku bota hanyar shaidan da haka a musulunci babu shakka a musulunci babu kokwanto a musulunci babu raurawar zuciya da zarar kana jin raurawar zuciya to kai ba musulmi bane ba da haka yana daga cikin sharuɗan la ilaha illallah ba kawai ka faɗa ba sai ka yi total submission duk abin da aka ce maka haka ne sharaɗi ne na wannan kalmar sai ka karɓe shi akwai abubuwan da ido ba zai gani ba akwai abubuwan da sun fi ƙarfin hankali akwai abubuwan da ɗan adam bai taɓa jinsu da kunna ba zuciya ma bata isa ta hango ba duk hangenta amma musulunci ya ce akwai idan kana son zaman lafiya ka karɓi kalmar shahada sai ka yadda akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bawa sahabbai labarin aljanna yace fiha ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala kafar ala qalbi bashar cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba da ka in takamar ka sai kaga abu zaka yadda to ba zaka yadda da aljanna ba wa ma la udhunun sami'at akwai abin da kunne bai taba ji ba in kai ka ce dole sai abin da kunnen ka ya ji kake yadda to a musulunci an tafi an baka akwai abin da kunne ba zai ji shi ba amma wallahi sun matallahi akwai shi kuma dole ka yadda in dai kai musulmin kwarai ne wala khatara ala qalbi bashar akwai abin da zuciya bata isa ta hararo shi ba ubangiji subhanahu wataala baka isa ka gane shi da kwakwalwarka ba sai dai ka gane ayoyinsa baka isa ka gane shi da tunaninka ba sai dai ka fahimci ayoyinsa idan ka ce kai sai zuciyarka ta hango ta yadda ta sifanta sannan za ka yi aminci sannan za ka gamsu to ba za ka taɓa yadda ba to da ka ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana da wannan kalma sai mun yadda da duk abin da ya ce mana gaskiya ne gaskiya ne duk abin da ya ce mana ƙarya ne mu yadda ƙaryan ne in duk duniya za ta taru ta ce abu kaza daidai ne Allah ya ce ƙarya ne sai ka yadda ƙarya ne ka ƙaryata kowa sannan ka zama musulmi amma in ka ce mutane za ka bi ai da yawan mutane sun ce kaza ai to ka ɓata aikinka wa in tuɗi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah ubangiji ce inda yawan mutane za ka bi za su fitar da kai daga tafarkin Allah aksaruhum la yu'minun aksaruhum la yaqilun aksaruhum lil haqqi karihun da yawan su ba su imani ba da yawan su ba su da hankali da yawan su ba sa son gaskiya da haka ita gaskiya ba a gane ta da yawa ana gane ta ne da hujja da dalili Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa anni rasulullah yace kuma na shaida ni karan kaina manzon Allah ne ma'ana yadda kalmar shahada ta zama wajibi akan kowa haka akan annabawa ko annabi sai ya furta wannan kalmar shahadar kuma sai ya sa sunansa a ciki shi ma umarni aka bashi da haka ubangiji subhanahu wataala ya umarci dukkanin annabawa da wannan sharuɗan da ya umarci dukkan sauran mutane da shi babu bambanci to da haka manzo Allah dan ya tabbatar da tasa yace na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida ni manzon Allah ne sai annabi yace la yalqa Allah bihima abdun ghairu shakin fihima illa da kalal janna ba wani bawan da zai gamu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma fa da shar'i ba kawai furucin baka ba sai annabi ya ce ghairu shakin in dai baya shakka shakkar ba wai sai kawai akan ita kalmar shahada ba da a ce ga wani abu da Allah zai ce ga wani abu da annabi zai ce ya tabbata amma ka tsaya kana raba kafa kana gaba kana baya to ko da kalmar shahada ka cika ba kai ne wanda ake nufi ba ba irin wannan kalmar shahada taka ake nufi ba ina fata an gane da ka gairu shakin sai in babu shakka in babu kokonto sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhala aljanna to da haka ne mutum ya cika sharadin shiga aljanna ya cika sharadin in ya cika da kalmar shahada da wannan sharuɗin to shine irin wanda Allah subhanahu wataala yake nufi shine irin wanda Allah subhanahu wataala yake so da haka a wata ruwayar wannan hadisi imam muslim ya rawaito a wata ruwayar manzo Allah ya ce fa yuhjaba anin anil janna ba zai yi mutum ya cika da kalmar shahada da wannan sharadi ba na baya shakka kuma a ce a tare shi a hana shi shiga aljanna ba a yin haka abu manzo Allah ya gaya wa Abu Huraira wata rana a cikin wani hadisi yace mallaqita duk wanda ka game da shi yashhadu an la ilaha illallah yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah mustaiqinan biha qalbuhu in dai yana da yaqini har cikin zuciyarsa game da wannan kalma da dukkanin sharuɗa da ka'idojin musulunci fa bashirhu bil janna kai masa albishir cewa dan aljanna ne hasan al-basri yace wa ma'anahu abinda wannan ke nufi anna man qala al-kalima duk wanda ya furta wannan kalma wa adda haqqaha kuma ya sauke haƙoƙinta wa faridataha da farillanta to shi ake nufi ba kawai wanda ya furta furici iya na baka ba wannan magana tana cikin ikmalul mu'lim masdarin da ya gabata abu na uku shine al-ikhlas sharadi na uku na kalmar shahada ya zama an yi ta da ikhlasi domin kowace ibada sharadinta shine sai an yi ikhlasi ikhlasi shine ayi wannan abin dan Allah ba dan wani Allah ba duk wani abu da zaka hada Allah da shi cikin bauta ka ware Allah daga wannan ka cire wannan abu ko da annabawa ne akwai ibada ba a yin ta ga annabawa sai ga Allah ibada haƙƙi ne na Allah kaɗai ko annabi ka haɗa shi da shi to kai masa shirka kuma Allah baya so ko mala'ika ka haɗa Allah da shi a babin ibada a babin haƙƙin Allah to ka yi shirka da kai da wanda ya bauta wa baƙin dutse ko ya bauta wa kututturen bishiya ko ya bauta wa wani dodo duk ɗaya kuke a wajen Allah domin a babin shirka dukan ɗan kaɗanya ake yi da wanda ya bauta wa annabi da wanda ya bauta wa kututturen dutse duk sunansu mushrikai inda shirka da annabawa Allah yana ɗaga ƙafa ya yi kara ga wanda suka yi ta saboda matsayin annabawa da bai kafirta yahudawa ba da bai kafirta nasara ba yahudu ba dutse suka bautawa ba annabi uzairu suka bautawa uzairu annabin Allah ne bal mu'jizar da uzairu ya zo da ita ya gigita yahudawa shi yasa suka ce ba wanda zai yi wannan abin sai dan Allah sai suka ce uzairu ibnullah haka nasara ba kututturan dutse suka bautawa ba ba dodo suka bautawa ba ba saniya suka bautawa ba annabin Allah annabi Isa suka bautawa wanda annabi Isa yana cikin ulul azmi min rusul Allah ya gwada Isa da buwayarsa cikin halittar annabi Isa yayi shi da kumfa ya kunu yayi shi da uwa babu uba wannan ya gigita hankalinsu tun yana jinjiri a tsamman goyo yake magana wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan wa min salihin yana yin halitta ta tsuntsu da taɓo ya busa masa rai in tsuntsun ya tashi ya shiga cikin tsuntsaye irinsa ba za ka iya bambance su ba annabi isa yana tayar da matacce annabi isa yana warkar da wanda aka haife shi baya gani annabi isa yana gaya maka labarin kayan cikinka yanzu duk wanda ya fito daga gida da a zamanin annabi isa ne a yanzu ya zo gabansa zai ce masa daga gidanka ka ci abu kaza kan ka fito na kuma ka rage kaza a kwano kuma ka rage kaza a suto wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum wannan ya gigita nasara suka ce ba wanda zai wannan sai an Allah ko ɗayan ukun Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qalat alyahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara almasih ibn allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladhina min qabl kafaru min qabl qatalahum allah an yufakun اتخذوا أهبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Allah ya kafirta su ya kira su mushrikai tare da annabi suka bautawa shi ya aiko annabin to ina ga wanda zai bautawa wani shehi ina ga wanda zai bautawa wani dutse da yawan mutane sukan ji nauyin a ce mai bautar wani shehi kafiri ne kamar yadda na faɗa a satin da ya wuce saboda suna ganin an saba an haife mu gari ɗaya kuma ai suna cewa la ilaha illallah akwai abubuwa da yawa da kafirai suke na musulunci amma tun da suka karya tauhidi Allah ya kafirta su kafirai suna aikin haji kafirai suna sallah Allah da kansa ya faɗa wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun matsalar shine aqidar babu suna taimako suna ciyarwa suna kaza suna kaza suna ayyukan alkhairi shi yasa Allah ya ce a lahira duk abin da suka yi na alheri za mu tara musu kayan su mu baje shi ya zama kura mu sheke shi a iska suna gani wa wajadu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya tabbatar musu suna aiki tukuru na ibada wujuhun yawma idan khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya to da haka ba da yawan sallah zaka burge Allah ba akwai daga ciki da yawan kafirai sun fika sadaka da yawan kafirai sun fika tausayi da yawan kafirai sun fika cika alkawari manzo Allah kafirai da yawa a maka yace wane raban imani ne bai da shi amma duk wata kyakkyawar dabi'a yana da ita ta musulunci wane yana kaza yo ko a yanzu zamanin mu nan kafirai nawa ne suke yin taimakon da musulmi ba sa yi kafiri nawa ne yake da foundation ta taimakon marayu kafiri nawa ne yake da foundation gidauniya ta taimakon masu ciwon koda masu ciwon shan inna masu kaza masu kaza suna nan da yawa amma ba su da rabo a lahira in dai ba su furta kalmar shahada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani babban kafiri a makka ya shahara wajen kirki da nagarta da kyautai annabi ya ce da aisha na gan shi a wuta ta ce wanan ya ce kwarai saboda rana ɗaya bai taɓa cewa Allah na tuba ba rana ɗaya bai taɓa ƙulla alaƙa da Allah ba shi dai ya damu da ya kyautata wa bayan Allah ya damu da ya ciyar da dukiyarsa ya ga mutane suna walwala to ba wannan Allah ya fi so ba kafin wannan akwai wani sharaɗi ka kyautata wa bayan Allah amma ka yi faɗa da ubangijinsu ina ribar ka kyautata wa bawa ɗan uwanka amma ka muzanta wa ubangijin da ya halicce ka ina riba a cikin wannan da ka ya ƴan uwa mu gane shirka ita ce mafi haɗari duk wani laifi bayan ta yake duk wani alkhairi da za ka yi idan babu tauhidi ba za ka ci gajiyarsa ba ba za ka ci ribarsa ba to da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sharuɗin da ya koyar da mu na la ilaha illallah shine lallai ta zamo akwai ikhlasi duk abin da za ka yi da sunan ibada kar ka haɗa Allah da kowa la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala abdun salih ko annabi ne manzo ba a yi masa abin da ake wa Allah ko mala'ika ne makusanci ba a yi masa abin da ake wa Allah Allah haƙƙinsa shi kaɗai ake ba kuma Allah ya fi kowa kishi da kake gani in ka taɓa masa haƙƙi to ba zai ƙyale ka ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ci alwashi duk wanda ya taɓa min haƙƙina sai na keta shi ba wai gama garin mutum ba har annabawa har manzanni Allah ya ja kunnansu wala qad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in asharakta la ya habatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin Allah yace da annabi nayi maka wahayi na ja kunnanka na ja kunnan manzannin da suka gabace ka ko kai kai shirka sai na bata aikin ka da Allah ya jero annabawa guda 18 a cikin suratul maida sai yace walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu wallahi dukkan su da yawan nan nasu da kuke ji da yaban nan nasu da nayi in sun mun shirka sai na lalata aikin su da haka shirka ba karamin hadari bace ba tauhidi ba karamar ibada bace ba mu daina yin sakaci al'amarin ibada ba wasa bane ba wannan shine imanin da sahabbai suka fahimta da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon sa suka shata layi da kowa daga cikin su akwai wanda akan tauhidi suka fada da iyayensu suka kashe iyayen ko su iyayen suka kashe su daga ciki akwai wanda mahaifiyarsa tace zan yi yajin aikin cin abinci in mutu dan ka bar tauhidi ka yi ridda da muhammadu in ba ka yi ba in mutu a haka in bar maka abin gori kwana ɗaya bata ci abinci ba bata shiga inuwa ba kwana na biyu bata ci abinci ba bata shiga inuwa ba ta fara suma ya zo ya ganta ya ce da gaske da gaske ta ce da gaske nake ya ce wallahi ki dawo cin abincinki in ba haka ba in kina da rai ɗari sai dai ya fita ba zan bar wannan addinin ba sai ga Allah ya goyi da bayansa ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma mun yi wa dan adam wasiya da cewa ya bi iyayensa amma kar su ja shi zuwa ga shirka ko iyaye suka ce ai shirka kar a bi su ga annabi ibrahim kyakkyawan abun koyi mahaifinsa ba irin tirsasawar da bai masa ba akan yin shirka amma ya ja layi da babansa wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani ubangiji ya ce ku tuna yayin da ibrahim ya ce da babansa da ɗan uwansa da mutanen garinsu gaba ɗaya ba ni ba ku ba abin da kuke bautawa ni kaɗai wanda na yarda da shi allah da ya halicce ni ubangiji ya ce faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqdihi la'allahum yarji'un wannan kalmar ya dasa musu ita har bayan bayansa take musu makaki a zuci in suna darban shirya sai su dawo to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufin kowa daga cikin mutane ya kasance a kansa akan tauhidi akan bin Allah ba a mujamala wallahi duk wanda ka yadda kaiwa kara ya ja ka zuwa ga shirka to a ranar lahira kuma ba zai iya tsinana maka komai ba ya kai ka ya baro ka ya jefa ka a ramin da ba za ka fita ba shi ma ba zai iya fita ba daga nasa ballantana ya fitar da kai daga naka da haka ya yan uwa duk abin da za mu yi ga Allah ya zamo mu kaɗaita Allah a ciki kar mu haɗa shi da kowa ubangiji ya ce ala lillahi dinul khalis wama umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din har izuwa karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as'adun nasi yawmal qiyamati bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan mukhlisa duk wanda zai samu ceto na cikin mutane a ranar lahira ba kawai wanda ya furta kalmar shahada bane a'a wanda ya furta ta da ikhlasi da gasken gaske ashe ba furucin baka bane kadai sai da sharadin ikhlasi abdurrauful munawi a cikin littafin safaidul qadir da ya zo sharhin wannan hadisi sai ya ce falkhalisu ko khalisan an shau bi shirkin au nifaqin furcin la ilaha illallah sai an kadaita shi daga sofani na shirka da sofani na munafurci matukar kana la ilaha illallah amma baka daina shirka ka ba matukar kana la ilaha illallah amma baka daina munafurci ba munafurci babba mai fitar da mutum daga musulunci to la ilaha illallah ba za ta tsina na maka komai ba ba ita annabi yake nufi ba da haka ya ci gaba da cewa fal muradu bil qawli abinda annabi yake nufi da yace man qala al qawlu anan al qawlu nafsani lal qawlu al kalami maganar da ta ratsa baki ta shiga zuci ba maganar da ta tsaya akan fatar baki ba fakan iya ita ba ita ake nufi ba sharadi na hudu ya yan uwa wanda akan sa zamu tsaya ba sai mun yi bayani akan sa ba zai biyo sauran shine sharadi na muhabba ma'ana yin kauna dan wannan kalma in Allah ya so ya yadda a cikin hudu ba masu zuwa za mu ji sauran cikon sharuɗan da kuma me ake nufi da ƙauna Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka so yadda imani a cikin zukatanmu kai mana kwalliya da shi a fai da koyanmu Allah madaukakin sarki ka kiyar da mu kafirci ka kiyar da mu munafurci ka kiyar da mu dukkan dangin sabo Allah ka nisanta mu da su Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta ubangiji ya ce walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamu ina ma ce mutane za su yi imani na gaskiya ina ma ce mutane za su kiyaye dokokin Allah da gaske anan ma sai ce su yi imani su yi takawa ashe imanin kadai baya isa al-imanu wal amalu salih kullum mu rinka kula da wannan duk abin da Allah zai ce zai maka in kayi imani sai ya ce kuma sai ka hada da aiki na kwarai waɗannan cika sharuɗan suna daga cikin aiki na kwarai da ake nufi inda sun yi haka ubangiji ya ce la masubatun min indillah ay la usibu masuba da an saka musu da gagarumin sakamako min indillah daga wajen Allah khairun wanda kuma shine mafi alkhairi a gare su law kanu ya'lamuna ina ma dai a ce bayi sun sani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم